الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته da ci gaba da karatu na aƙida da manhaji na ahlus sunnati wal jama'a daga littafin al'aqidatul wasiqiyya li shaykh islam ahmad ibn taymiya rahimahullahu ta'ala muna cikin shafi dai hawaye na 93 inda malam yake magana kan cewa abin da ya shafi sifofin Allah subhanahu wa ta'ala to suna tsakanin al'isbatu wa nafyu wanda shi ne salo da tsari wanda Allah yake amfani da shi cikin alkur'ani yawwa kamar yadda ya kawo misali da suratul ikhlas wanda ciki mun ji ta kunshi tabbatar da wasu sifofi ko da kuma kore wasu sifofi to wannan shi ne to sai ci gaba da cewa wa ma wasafa bihi nafsahu wato abinda Allah ya siffanta kansa da shi fi a'azami ayatin a cikin aya mafi girma fi kitabihi a littafinsa alqur'ani haisu ya ƙulu a lokacin da Allah yake cewa Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم تو wannan su aya da ta shahara da suna ayatul kursiyi ayatu al-kursiyi aya din za ka yi idafasa zuwa al-kursiyi ba ayatul kursiyu ba wannan kuskure ne ayatul kursiyi eh mudafin wa mudafin ilaihi ne eh to amma za ka ga ɗalibai da har wasu malamai ma suna kuskure sai su yi ma kursi din rafa ayatul kursiyu eh to wannan in gaban siba wai yake sai a yi ma bulala eh kun san zamanin sai da dawabar akwai wannan doka din in kai kuskuren larabci ko faɗan harafi ba daidai ba to zai sa a yi ma bulala eh za a nuna maka larabci yare ne na addini karka zamo dalilin don in ka faɗa wani zai ɗauka daga gare ka shi ma ya je ya faɗa to in kuskure ka faɗa shi ma kuskure zai je ya yaɗa to shi yasa shi karan kansa sayi na umar yana da bulala yau ko yara ya ji suna larabci ba daidai ba to yana dukansu sai ce musu ga yadda ake faɗa yaren ƙur'ani za ku lalata? ga mu yanzu ba ruwanmu wani ma zai ce to me dan nayi kuskure eh ta yi kowa ma na kuskure wannan hauka ne yayi ta yi ba balarabe ba ne to dan da ya kuskure larabci sai mi sai mi Allah ya kyauta ba su sai da na umar ne da bai faɗi wannan magana kawai an gaya ma sai ka gyara daga cikin magabata wani in ya ɗanyi tuntuɓin wasali ma sai ya yi istighfari eh sannan sai ya ci gaba da karatun wurin nasaba wasali sama ya yi ƙasa to sai ya yi istighfari mafi ƙaranci so uku astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah sannan sai ya ci gaba Allah ka yahi eh to mu kuma yanzu wani zai ce maka ai wai ni ba balarabe to dan nayi kuran larabci sai bi kaga wannan hauka ne ai ba daidai bane yaren da Allah ya fifita shi akan kowane yare eh aka saukar da alkur'ani da shi to kaga dole ne a kula eh to saboda haka ayatul kursiyi ake cewa an gane eh saboda an ambaci alkursiyu din a ciki to shi yasa aka jingina ta zuwa ga wannan to wannan aya ita ce mafi girma kamar yadda malamai suka ambata in ana magana ayoyi to ba wata aya da kai ta girma da falala a cikin ayoyin alkur'ani to ciki ita ma ta kunshi tabbatar da wasu sifofi da kore wasu faɗin Allah ta'ala Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum kaga mun samu Allahu ko an samu kuma la ilaha an kore wani abu wanda shi ba wanda ya gabata ba ba Allahu ba sai aka ce illa huwa aka samu alhayyu alqayyum ma'ana Allahu Allah la ilaha ba wani abin bauta da cancanta illa huwa sai shi alhayu wanda yake mai cikakkar rayuwa rayuwar da ba ta da farko ba ta da ƙarshe ba ta da naƙasu duk wani wanda ba Allah ba rayuwarsa tana da naƙasu kuma tana da farko kuma tana da ƙarshe gane to alhayu ɗin da aka ce shine mai kammalallar rayuwa wadda ba ta waya a cikinta sabanin halittu ba ba haka ba kullu shay'in to ka gani komai Allah ya ce mai halaka ne kaga komai ya shiga shi kadai ne ba zai gushe ba subhanahu wata'ala to shine ma'ana alhayyu alqayyumu shi kuma siga ce ta mubalaga fa'alun kenan an gane shine wanda yake allazi biyadihi qiyamu kulli shay'in eh wanda kulawa da komai yana hannunsa to shine alqayyub duk halittu gaba ɗaya Allah shi yake kula da su kula da lafiyarsu kula da abincinsu kula da rayuwarsu kula da komai nasu Allah kaɗai adda wannan sifa shi ne ma'ana alƙayyumu ɗin an gane wanda yake kula da shugabanci da akan kowace irin halitta subhanahu wa ta'ala eh to kaga ita ma wannan an samu sunaye ga alhayu kuma ga alqayyum to dama ka'ida ta ahlus sunna wal jama'a duk suna na Allah da ya tabbata to yana nuni kan abubuwa guda biyu yana nuni akan zatin Allah cewa akwai zatin Allah na biyu kuma yana nuni akan sifa cewa Allah mai cikakkar rayuwa ne kaga yana da sifa ta rayuwa kenan alhayat ko ba haka ba to wannan shine la ta'khuzuhu sinatun eh wanda sina bi kasri sini eh a kauye zaka je suna sanatun eh to sina akwai bambanci sinatun daban sanatun daban an gane yawwa sinatun shine awwalun naumi ko wato farkon bacci shine gyangyaɗi kamin bacci ya kama an gane muƙaddima ta bacci to shi ake kira sinatun to shi ma baya kamun Allah subhanahu wa ta'ala kaga wannan shi kuma na fayun ne kamar yadda alhayu alƙayyu tabbatarwa ne wala naumun haka nan bacci shi ma baya riƙon ubangiji lahu ya tabbata ga Allah mafi samawati mulkin abin da yake cikin sammai bakwai wa mafil ardi da mulkin abin da ke cikin ƙasai bakwai to duk sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala man zallazi ya shafa'u indahu wane ne yake ceto a wurin sa' illa bi izinihi ba ce sai da izininsa ma'ana la ahada ya shafa'u inda Allahi illa bi izinihi ba wani wanda zai yi ceto gaban Allah sai da mi sai da izininsa ga wannan raddi ne ga 'yan bid'a masu cewa kada'an shehinsu zai cece su ko limaminsu kamar 'yan shi'a limaminsu zai cece su na batar an gane to in dai ba nasi ya tabbatar ba kaga shiga ne hurumin Allah ba za ka ce wane zai yi ceto ba sai in nasi ne ya tabbatar mai da haka ɗin kaga annabawa za su yi ceto manzanni za su yi ceto mala'iku za su yi duk wani annabi zai yi ceto an gane yawwa to amma wanda ba su ba to tsammani ake yi sai dai a yi fata ina fatar an gane to amma za ka ga su sun ayyana shehinansu da kudubansu suna cewa ai za su cece su ranar gobe kiyama to wannan kaga ayan ta ne musu raddi eh tunda shi shehin nasu ai ba Allah ne ya faɗa ya ce zai cece mabiyansa ba an gani shi ya gaya wa mabiyan su ko mabiyan suka yadda ya alamu ma baina irihim Allah yana sane da abin da ke gabansu an gane ai amamahum wa ma khalfahum da abin da ba abbaye gare su wasu suka ce ma baina irihim wasu suka ce ita ce wato lahira wa ma khalfahum ita ce duniya to duka Allah yana sane da waɗannan abubuwa subhanahu wa ta'ala wasu kuma suka ce ma baina aidihim shine abin da zai biyo tun kamin masu a haife su an gane wa ma khalfahum kuma da abin da zai wuce na shekaru a baya gare su duk Allah ya sani saboda haka kamar dai Allah yana tabbatar da cewa ya san farkonsu da ƙarshensu da abin da ke da alaƙa da su wala yuhituna bi shay'in min ilmihi kuma su halittun nan ba sa iya kewaye ilimin Allah da komai ma'ana ba wani abu na ilimin Allah da za su iya fahim za su iya sani sai dai in shi Allah ya ga dama sai ya sanar da wani abu daga cikin bayinsa wannan a iya samu eh amma wani ya yi wa Allah kutse eh ya gano wani abu na ilimin Allah da ya ɓoye to wannan ba zai yi ba sai dai in ya ga dama a matsayinka na ya zaɓe ka to ya sanar da kai wani abu shi kuma wannan raddi ne hawa yau ga 'yan bid'a musamman gulatu sufiya masu da'awar al'ilmun ladunni cewa wai bawa zai kai ga wani mukami bai da bukatan zuwa makaranta bai da bukatan malami bai da bukatan ya je makaranta saboda yanzu direct Allah ne malaminsa shine dalibi Allah malaminsa al'ilmun ladunni kenan eh to ya zara ga in mutum kai wannan manzili to baya zuwa makaranta saboda Allah da yake koya masa nan ba a Kano ba an samu ba eh suna wannan da'awa wani ya mafalki wai Allah ya sauke mai wai Allah ya saukan mai da Qur'ani ya sauke masa Qur'ani daga fatiha zuwa minal jannati wan nas wani ya fito yi wannan da'awar to haka suke eh al-akhdhu anillahi kenan haka suke fada eh to daga su duk abinda suka bukata sai dai su tambayi Allah me hukuncin kaza me kaza kamar da suke tambayan annabi to haka shi ma Allah wai in ka kai wannan mukamin to shikenan tunda an yaye maka hijabi to kaga wannan raddi ne a kansu eh to shi yasa suke da wannan itiqadi din eh akwai mai mukamin mashi duk abinda tun daga kasan bakwai har zuwa al'arshin Allah gaba ɗaya shi yana da iliminsa daga cikin kudubansu akwai waɗanda sun kai da awon haka daga ƙasan bakwai har zuwa sama al'arshin Allah shi komai ya sani saboda haka lauhul mahfuz a tafin hannunsa take shi yasa in ya ga dama yana iya leƙa allon ya leƙa ya gani ya canza abin da yake canza ya goge wannan ba a rubuce yake ba hatta cikin jawahirar ma'ani ya akwai wannan yufattishu da wannan lafazin eh zai je ya babban kada ya birkita ya birkita shi lauhudin in ya ga ɗalibinsa ko muridinsa an rubuta shi a wata ya goge ya goge rubutun Allah shi ya yi nashi ya ce na mai da kai aljanna ta shi ne wai masu wannan aƙida shine wasu za su zo suna cewa musulmi ina me alaka wannan da musulunci saboda ɗaya siyasa ɗariƙan nan in ba ku santa ba ku ja baki ku yi shiru mana shi ne mafi ƙaranci ai wala ta ƙafu ma laisa laka bihi ilmun ko ba haka ba yawwa amma ƙidu ne da usul na kafurci da masajiru da sauransu duk wanda ke da da'awan cewa wai yana da wani matsayi da zai kai shi ya daina ɗaukan ilimi daga ƙur'ani da sunna to yana magana musulunci tare da shi iliminsa ya koma alladun ne a zauku Allah ya kyauta to lokaci ya yi illa min ilmihi daga iliminsa illa bi ma sha'a sai dai da abin da Allah ya ga dama wanda ya zaɓa zai iya sanar da shi kamar annabawa da manzanni wasu a kursiyuhu kursiyinsa ta yalwaci as-samawati wal ard sammai da kasai ma'ana ta fi su girma wala ya'uduhu hibzuhuma kuma kula da tsarewa da sammai da kasai din nan baya gajiyar da Allah kaga shi ma nafayi ne wa huwa al-aliyyul azim Allah shine madaukaki wato tun daga uluwul zati uluwul qahari uluwul qadari to duk sun tabbata ga Allah zatin Allah yana saman zatin kowa kaga uluwul zati kenan haka daukakan Allah ta fuskan buwaya da karfi Allah ya fi karfin kowa haka ta fuskar daraja da kima haka Allah yana sama ga kowa to shine al'azimu mai girma ai la yukrithuhu wa la yusqiluhu kula da su to baya gajiyar da Allah shine la yukrithuhu din eh kula da samai da kasai baya gajiyar da Allah subhanahu wata'ala to nan zamu kwana mun da sai mu tashi wali haza kana man qara'a hazihi al-ayata abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa masa albarka kuskure kuma Allah shi yafi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullah